أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن ذكر الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم شابكوي دوتر رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1442 wanda zai zo da 29 ga watan hudu 2021 Gregorian calendar za mu ci gaba kamar yadda muka saba da karatunmu na alkur'ani a cikin wannan sura mai albarka suratul araf yau za mu tashi aya ta ɗari da tamanin daidai bayan da muka yi muka saurari wato kenan bayanai da alkur'ani ya mana dangane da wato kenan yan bani isra'ila kisan bal'an bin ba'ura da kuma wato kenan halittar da allah madaukakin sarki ma mutane da tantancewa yan wuta da yan aljanna to allah madaukakin sarki yana cewa bismillahir rahmanir rahim walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha lalle allah madaukakin sarki yana da sunaye tsarkaka sunaye tsarkaka fada'uhu biha sai ku kiraye shi wato kenan da wannan sunaye din Abu Hurairah Allah madaukakin sarki da shi ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna lillahi tis'an wa tis'ina isman lalle Allah madaukakin sarki yana da sunaye guda 99 mi'atun illa wahida ɗari ba da yake nan man ahsaha duk wanda ya kiyaye waɗannan sunaye ya haddace su ya kiyaye ka'idodinsu da kalar jannata zai shiga aljanna ko kuma ya shiga aljanna ma an gama wahuwa witrun tabbas shi Allah maɗaukakin sarki wato kenan mara ne yuhibbul witra yana wato kenan son abin da yake mara anan Allah maɗaukakin sarki yana nuna mana cewa yana da sunaye yana da sunaye kuma sunayen nasa kyawawa ne wato kenan ba munana ba ba a jingina abu wanda yake mummuna ga Allah madaukakin sarki amma ayan qur'ani ba ta kai da sunayen ba amma wani hadisi da muka karanta ya nuna cewa Allah madaukakin sarki yana da sunaye sun kai wato kenan 99 dari ba da yake nan sannan ko binciken malamai ya nuna cewa akwai wasu sunayen kuma wanda ba su shigo cikin waɗannan 99 ba al'imam al-kurtubi allah ya masu rahama akwai littafi da ya musamman ya yi bayani akan wannan ana kiransa kitabu la'asna fi asma'il husna ya kawo sunayen sun kai sama da 200 wadda duka sunayen allah maɗaukakin sarki ne kuma mafi yawansu za ka samu sifofi ne na allah maɗaukakin sarki kama misali in kace Allahu suna ne na Allah Ar-Rahman zaka ga sifa ce tasa Ar-Rahim ma sifa ne Al-Malik sifa ne Al-Quddus shi ma wato kenan sifa ne sifofi ne na Allah madaukakin sarki amma sun waye gari sun zama sunaye da ake kiran Allah madaukakin sarki da su da haka yace fada'uhu biha idan za ku kira Allah ku kira shi da wannan sunayen waya bi nufi shine in zaka roki Allah madaukakin sarki sai ka zaba a cikin wayannan sunayen wanda yake da munasaba da bukatar ka sai ka roki Allah da shi wanda yake neman arziki sai ya rika kiran Allah ya razzaku ya razzaku ya razzaku ya gani sai ya razzaku arzuk ne wanda yake neman budi a wani al'amari sai ya kira Allah da sunansa al-fattahu ya fata iftahali wanda yake neman wato kenan rahama ya rahamanu arhamni ko ko ya rahimu sai ne kira Allah madaukakin sarki da wannan sunan sai ya nemi wato kenan wannan abin da yake bukata saboda sunayen kuma kusan kowanne yana da wani certain peculiarities da wani bashi da shi akwai wata ma'ana da wata manufa makasud da wata sifa da take damfara da wannan sunan wanda a cikin wannan sunan babu shi saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce ko roƙe shi da su amma wani abin da muka faɗa ba sharadi bane zaka iya kira kowane suna ka roƙi Allah kowace irin bukata yawa kowane irin suna inda daga cikin sunayen Allah ne zaka iya kiransa da su wannan sunan sai ka roƙi Allah madaukakin sarki sai ya biya maka wato kenan bukatar sama liyala an asma Allah al-husna ghayra munhasira dan haka sunan Allah madaukakin sarki ba a takaice su fi tis'atin wa tis'ina ba a cikin wato kenan 99 da wannan hadisi ya karanta bi dalilin ma rawahu Imam Ahmad dalilin da ya samu kafa da haka shine Imam Ahmad a cikin wato kenan Musnad nasa ya rawaito hadisi daga Abdullah dan Mas'ud yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma asaba ahadan qat هم ولا حزن فقال فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناسيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي to babu wanda zai karanta wannan addu'a illa azhaballahu huznahu sai Allah ya yaye masa bakin cikin sa wa hamhu da damuwansa wa abdala sai Allah ya canja makanahu a gurbin wannan damuwar ko bakin cikin ko menene sai ya canja shi ya kawo a gurbinsa sai ya kawo farajan wato kenan yayewa daga wannan damuwar wannan hadisi Allah dan Masaudi yake ya rawaito shi yake cewa a bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani dan musulmi da dai da wani damuwa ko bakin ciki zai same shi sai wannan addu'a din ga addu'a kowa ya haddace shine Allahumma inni abduk ya Allah ni bawanka ne ibn abdik ni dan bawanka ne ibn amatik ni dan baiwarka ce nasiyati biyadik makwarkwadata tana hannunka sai inda ka ga dama ka fisge ni ba da zabi madin fiye hukumuk duk abin da ka hukunta a garin ya ma wuce an gama ya riga ya shuɗe kawai babu wato kenan rashin biyayya na bi sau da kafa adalin fiye qada'uk abinda ka hukunta kuma a gare ni wannan shine adalci na yadda adalci ne kayi ni talaka ne wannan shine adalci a kaina kayi ni mai kudi ne wannan shine adalci a kaina kayi ni kyakkyawa wannan shine adalci a kaina kayi ni mummuna duk abin da ka halice ni a kansa ko ka hukunta a kaina ka hukunta mai rashin lafiya ko fita a gari ko rashin iyaye talauci maraici da cututtuka arziki wadata miliki duk abin da ka zaɓa min wannan shi ne wata kinan adalci na yadda da wannan don haka Allah as'aluka ina roƙonka bi kullis min da kowane suna laka samai ta bihi nafsaka wanda ka kira kanka da shi a cikin sunayenka duk sunan da ka kira kanka da shi to Allah maɗaukakin sarki ina roƙonka da wannan sunan awon zata hufi kitabi ko kuma ina roƙonka da kowane suna daga cikin sunayenka wanda ka saukar da shi a cikin littafin ka shine cikin alkur'ani alkur'ani ai ya ba da sunaye na Allah madaukakin sarki aw allamtahu ahadan min khalqik ko kuma wani daga cikin bayinka ka koya masa wannan sunana ne ka rika kira na da shi sauran duba su sani ba allamtahu ahadan min khalqik ko aw sasarta bi ilmi ilgabi indika indaka ko kuma a'a kai ne ka fifita kanka da shi a ilimin gaibi kai ne ka san wannan sunanka ne wani ma bai sani ba la nabiyan wala waliyan ba wani annabi ko wali ko wani mutumin kirki ko mala'ika duba su san wannan sunan ba kai ka san shi kawai ilimin gaibi ne a wurinka to ina roƙonka Allah da wannan sunan roƙon da nake shine Allah ka sa alqur'ani ya zama wato kenan shine kakar zuciyata ya zama rabi'u kalbi kaka'ar zuciyata kaka'akan ba lokacin yalwa ba gero ya zo dawa ta zo gyada ta zo masara ya zo mangoro ya zo komai ya zo shigo duk lokacin da ake wato kenan yawan abu na alkhairi ba shine kaka'ar abun ba to Allah ka sa Qur'ani ya zama shine kaka'ar zuciyata duk alkhairi da yake cikin alkur'ani ka dura mushi a cikin zuciyata wa nuru sadari Allah yana roƙonka ka sa alkur'ani ya zama shine hasken zuciyata hasken kirjina ya zama kana haska kamun ai dama akwai wanda Allah madaukakin sarki ta afa man sharaha Allah sadrahu lil islam ko wanda Allah madaukakin sarki ya bude kirjinsa saboda karban musulunci to Allah ka sanya qur'ani ya zama shine abin da za a bude kirjina da shi wa jala'a hazani Allah ka sa qur'ani ya zama dalilin yaye min damuwata da bakin ciki na da duk abin da yake daga min hankali a duniyan nan Allah ka sa Qur'ani ya zama wato kenan yaye min wa zahaba hammi Allah ka sa Qur'ani ya zama tafiyar bakin ciki na a rayuwa na bakin ciki ya tafi a gare ni kenan a dalilin alqur'ani to duk wanda yayi wannan addu'a to Allah madaukakin sarki wato kenan zai yaye masa bakin cikin sa zai yaye masa damuwan sa zai canja masa damuwar da bakin cikin da wato kenan buɗi zai canza masa da buɗi wakila sai aka ce ya rasulallahi afala na ta'allama ha ba ma koyi wannan addu'a ba wannan irin gara basa ba ma koye ta ba fakara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bala ya ce eh tabbas ya kamata ku koya ya kamata ku yambage li kullin man sami'aha yambage li kulli man sami'aha ya dace ga duk wanda ya ji wannan addu'a an yi ta'allama ha ya koye ta jama'a mun ji ta to kowa ya koye ta annabi sallallahu alaihi ce ya dace ya kamata ga duk mutumin da ya ji wannan addu'a ya iya ta wa kada akhrajahu al-imam Abu Hatim imam Abu Hatim ya fitar da wannan hadisi shi ma ko ibn Hibban kenan yawwa a cikin nasa sahihi din ya fitar da kwatankwacin wannan hadisi din وذكر الفقيه الإمام أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية في كتابه شيما wannan malami ɗaya daga cikin manya-manyan malaman malikiya ya ambaci wannan hadisi ne a cikin littafin da ake kinsa al-ahwazi fi sharhi tirmidhi ko kuma tufatul ahwazi fi sharhi tirmidhi ya ambata cewa anna ba'dahu wani daga cikin manya-manyan malamai ko manya-manyan magabata jama'a min alkitabi wa sunnati min asma'illahi cewa a cikin da yayi nazari a cikin alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taro ya zakulo ya zakulo sunayen Allah madaukakin sarki sun kai wato kenan alfasmin suna wato kenan guda dubu kaga kenan can da muka ce imamul qurtubi a cikin littafin sa suna al'asna fi sharhi asma'in lahil husna ya ce malamai sun abuci sama a cikin shi nasa sama da 200 to yanzu kuma ga wasu ga wani shi kuma ya nuna cewa sunayen sun kai sama da dubu don haka kenan 99 wadda muka sani din ba a nan ne wata kenan iyaka sunayen allah maɗaukakin sarki suka abin nan ba shi yasa a lokacin da wani sahabi yana addu'a yana cewa ya Allahu ya Rahman ya Allahu ya Rahman wani mushriki a Makka da ya ji sai ya ce a'a to ka da warwara kenan ba kun ce Allah ku guda ɗaya bane alaysa yaz'amu Muhammadun ashe Muhammadu bai riya wa cewa wai Allah sa kwaya ɗaya bane yace eh haka ne to amma ba na ji kuna cewa ya Allahu ya Rahman to Allahu da mun san shi Rahmanu fa shi ma wani Allah ne daban kuna hana mu botan gumaka da yawa an gashi yau ka an kama ku saboda sai Allah ya saukar da wannan aya din walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha Allah madaukakin sarki yana da sunaye wato kenan masu yawa kyawawa da haka in za ku roki Allah madaukakin sarki ku roke shi da su wazar alladhina yulhiduna fi asma'ihi amma wanda suke ilhadi a cikin sunayen Allah wannan ku rabu da su ku rabu da su masu ilhadi a cikin sunayen Allah ilhadi shine wato kenan karkata suna karkacewa ga barin gaskiya karkata ga barin gaskiya dangane da sunayen Allah madaukakin sarki imma bi ziyadatu wa imma bi nuqsan ko dai su kara wani abu ko kuma wato kenan su abin kaga daga cikin sunan Allah Allahu suka samu lata daga sunan Allah al-aziz suka samu uzza daga cikin al-mannan suka samu manata ka gani sai suka mai da su kuma gumaka kaga ana sun yi ilhadi da sunayen Allah madaukakin sarki nuqsan kuma shine wato kenan ko dai mutum yayi abin da ake kira at-ta'til shi ne ka sarayar da suna kwata-kwata ka ce babu wannan suna din gashi suna ne na Allah maɗaukakin sarki sai ka ce wato kenan bai dace da sunan Allah ba kamar misali a ce Allah bai daidaita akan al'arshi ne sai ka ce a ba haka bane bai dace da Allah ba saboda ya kama da mutum a tsammanin ka a gudun wato kenan tashbihi sai kai ta'adilin sunan ko kai ta'adilin sifa din ko ko kuma hadisin da yake cewa yadhaku Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki yana dariya a rajulain wasu a rajulain wasu mutane guda biyu yaqtul ahaduhuma akhar fa yadkhulani jannata dayan su ya kashe daya kuma duk sun shiga aljanna sai Allah ya musu dariya kaga kenan daga cikin sifofin Allah madaukakin sarki shine Allah yana dariya yayi dariya a wayannan mutanen arne da musulmi suka zo suka gwabza arne sai sare musulmi ina musulmi tafi ya tafi aljanna sai musulmi arna kuma sai ya zo musulunta kuma shi ba kuma ya mutu ina zai tafi aljanna kamar wa hashiyu da sayyidina hamza da sauransu to irin waɗannan Allah madaukakin zai sai sai musu dariya to in kace zaka kore bai kamata a ce Allah yana dariya ba saboda dariya sifa ce ta mutane alhali annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa cewa yana dariya to yanzu ka kore shi ne ake kiransa at-ta'til akwai irin wannan sifofi da yawa na ubangiji sai a kore su saboda tsoron tashbihi ko kuma tashbihi din shine a kamanta Allah din da wani saraka du sifar da Allah madaukakin sarki yake da ita kuma aka ce dan adam ma yana da ita ba a korewa a ce Allah din bashi da shi amma za a tabbatar ma Allah tasa a tabbatar ma dan adam tasa amma ta dan adam mai nukusani ne ta Allah madaukake sarki siffar ba mai kusani bace yawa sai a bari sai a tabbatar shi kina ala haddi qawlihi laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani abu kamar misali Allah ka da Allah wala ka ji kaina mana kaman kaza to amma ai Allah shine mai jin kai ko yanzu jin kanka yana takaitacce ne da iyaka abin da kai zaka iya amma Allah madaukakin sarki jin kansa kuma shamil ne Allah madaukakin sarki al-malik ne sarki ne a garin nan muna da almalik sarki kowane gari na da sarkinsa amma sarkin garin nan mulkinsa takaitacce ne da iyaka abin da zai iya amma mulkin Allah madaukakin sarki shamil ne don haka mulkin sarki bai kai mulkin Allah madaukakin sarki ba don haka tun da akwai mutum sarki to ba za a ce Allah madaukakin sarki an kore masa sarauta ba a sai dai kowanne a bar shi a matsayinsa muna da mashi'a Allah madaukakin sarki yana da mashi'a ina son zan yi kaza ba shine mashi'a ba amma Allah ce wa mata sha'una illa an yi Allah mashi'ar ku ba za ta tabbata ba sai in Allah ya so in mashi'ar Allah ta dace da mashi'ar ku sai ta tabbata haka kuma kuna da kudura da iko Allah madaukakin sarki yana da wannan saboda haka idan su aka siffata na Allah aka hada shi da na mutum to shikenan sai ya zama wato kenan an yi ilhadi an yi ilhadi ko an yi ilhadi kenan wazarar ladina yulhiduna ta haka wanda suke yin ilhadi a cikin sunayen Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ce ka rabu da su su wa'annan wato kenan yan tawaye ne da sannan Allah madaukakin sarki yake cewa sai ji zauna ko sai ji zauna makano ya amaluna da sannu za a sakanta musu abinda suka sance suna aikatawa abinda suke yi na ilhadi wani lokaci akan yi da sunan wasa da sunan wasa da ilhadi to in dai da Allah madaukakin sarki ne to ba a wasa da Allah madaukakin sarki yau kuma ka ce ina san gaibu eh ina san gaibu ashe wai sunan mutum ne gaibu amma kuma izgilanci ake da sunan Allah madaukakin sarki to kaga wannan shi ma ya shiga wato kenan ilhadi Allah madaukakin sarki ya sauka to mu je mana
وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون
Allah maraukakin sarki ce wani man halaka na ummatu daga cikin mutanen da muka halice su akwai al'umma mun halici mutane daban-daban daban-daban daban a cikin halittocin da muka yi akwai al'umma guda wanda su wa'annan al'umma ya hadu na bilhaki da da gaskiya suke neman shirya su kullum suna neman shirya akan gaskiya kullum suna neman shari'a shirya akan gaskiya eh yawa wabihi ya adiluna kuma da gaskiya ne wato kenan suke karkata suna karkata zuwa ga gaskiya kaga kafirai Allah madaukaki yake anil haqi ya adilu su ko suna karkacewa adala shine tiltin ka dan karkata kaga zaka iya karkata yaminan zaka iya karkata ya shimala bangaren kafirai sai Allah madaukakin sarki ke cewa ya adiluna walladina walladina ne a cikin sautul walladina kafaru bi rabbihim summa alladhina kafaru yau summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'diluna kaga kafirai suna karkacewa gaban ubangijinsu kaga suna su karkatar wato kenan sun bar Allah madaukakin sarki ne amma su kuma mu'minai Allah madaukakin sarki yace da gaskiya ce ya adilu ma'ana suna karkata zuwa ga gaskiya kaga karkatan guda biyu ne kenan akwai karkata zuwa ga bata akwai wato kenan karkata zuwa ga gaskiya to a cikin mutanen da muka halitta akwai wasu ummatin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan naku ne ma'ana mu kenan mu al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam don haka yake cewa la tazalu da'ifatun min ummati zahirina alal haqqi har duniya ta nade duk kwamacalan da za a yi duk rikicin da za a yi duk kisa da za a yi duk da'awan kafirci za a yi duk kudin da za a yi amfani da shi don a batar da musulmai duk bidiyoyi da za su shigo duk shirka da za ta shigo a cikin al'ummata ba za a rasa wasu al'umma suna nan tsaye akan gaskiya ba zahiri na alal haɗi suna nan akan gaskiya don Allah madaukakin sarki kaga ya ba su shaida anan yace ya haduna bil haqqi wa bihi ya'diluna da gaskiya suke shari'a kullum gaskiya suke nema ita ce shari'ar su kuma zuwa ga gaskiya suke karkata da zaran wato kenan sun ta bayyana musu ita za su bi babu abinda abina a cikin hadisi yake cewa Allah ya durruhu man kalafahu duk wanda ya saba musu ma ba zai iya cutar da su ba ma'ana ba zai iya raba su da gaskiyar ba saboda haka wahala ba za ta sa su bari ba talauci ba zai sa su bari ba mulki ba zai sa su bari ba kuɗi ba zai sa su bari ba suna nan akan wato kenan gaskiya Allah ka sanya mu daga cikin su saboda haka wato kenan suna cikin masu aiki da gaskiya kenan ko wa yaqdun kuma da ita gaskiyar suke hukunci a cikin lamarin rayuwarsu idan kasuwa suke yi a cikin harkar kasuwarsu za su tsaya akan gaskiya babu yadda za a yi ba za su yi zalunci ba idan harkar wato kenan sana'a suke yi a cikin sana'ansu ba sa yin ha'inci ba sa yin ha'inci saboda suna jin tsoron hadisin da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man gasha na falaysa minna duk wanda ya mana algus baya tare da mu ko dan za su fadi akan sun faɗi gaskiya baya hana sa su wato ba za su faɗi wato kinan gaskiya ko kuma su aiwatar da haka da haka kai in kaga tadlisi ba sifar su bane tadlis kuma shine kitmani aibu sil'a a duk ne abu a boye sai a je a kai shi kiran kaga kai dai ya karabu da shi ka cuci wanda ya karba ka cuci wanda ya karba to daga cikin sifarsu shine ba sa yin wannan wa garja a fil athar ya zo a cikin hadisai annal murada bi hadhihi annal murada bi hadhihi al umma al mazkura wannan al'umman da aka ambata dinnan a cikin wannan aya hiya hadhihi al umma al muhammadiyya shine wannan al'ummar ta mu ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ga al'umma والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين الله بارك فيك ترجيتي والذين كذبوا بآياتنا أما wanda suka karyata ayoyinmu an faɗa musu suka ce ba su yadda ba suka ki aiki da su to waɗannan kam sanattarjuhum wallahi za mu musu wato kenan sakin talala istidraji za mu musu wato kenan istidraji ta ina min haisu la'alamuna ta inda ba su da wato kenan sani akan wannan in an ce istidraji wasu malamai sukan ce sakin talala an ɗaure dabba a nan gudun an ɗaure ta an sa mata doguwar igiya sai ta ta yawon ta ta yawon ta ta yawon ta sai ta tsammanin tana da yanci amma duk lokacin da ake bukata in kama igiya daga nan aka jawo dole ta ta taho kenan ka gaba ta bar abin nan ba za a yi musu irin wannan sakin talala wasu ba ce istidraji shine Allah maɗaukakin sarki zai kama su da musifa wato lokaci lokaci lokaci lokaci har ta zo ta kame su gaba daya shine wato kenan an yi istitadrijiyan in an ce naf'al zalika tadrijiyan ay wato kenan little by little a hankali a hankali a hankali a hankali kenan in mutum ya butulce kafircin zai rika shiga cikin zuciyarsa kadan kadan kadan kadan kadan in mutum ya dauki hanyar rashin gaskiya rashin gaskiya zai shiga cikin zuciyarsa yana ginuwa kadan kadan kadan kadan in mutum ya dauki hanyar zalunci zalunci zai rika shiga cikin zuciyarsa kadan kadan kadan kadan kadan kadan har ya kai lokacin da ba zai iya dawowa baya kuma ya karbi gaskiya ba ya riga ga masa ɗabi'a ya riga ga masa hali ya riga masa to duk wanda ya ki gaskiya to rashin gaskiyar da ya karban nan shine zai tafi minsa kadan kadan kadan har ya kai matsayin da ba zai sake karban ta ba kuma ba zai ganta ba ba zai fahimce ta ba sai ya zama wato kenan lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha to kaga daga nan kuma an zama ulaika kalan amin kenan to Allah madaukakin zai ce idan mutum yake gaskiya sanar tadruhum za mu yi musu istidraji shine wato ne kadan kadan kadan hadin wasu malamai suka ce istidraji yana nufin wato kenan nan nade abu ma'ana za mu nannade su a hankali a hankali a hankali za mu nannade su kamar wato kenan in an fito da tarumana ana nannade ta ana nannade ta ana har in an ja karshe ba an gama da ita ba shi kenan sai dai a jingine a gefe to za mu musu wato kenan irin wannan shine ake kiransa istidraji wa'umli lahum kuma wato kenan zan saurara musu zan saurara musu su ga kaman cewa babu matsala babu matsala suna yi suna yi rashin gaskiyar suna yi rashin adalcin suna yin zaluncin suna yin bakar haka haka haka sana tsammanin ba matsala amma daga karshe za su zo su tarar cewa ashe a cikin matsala su ga alafil fitnati za su ce menene alafil fitnati sakatu ashe a cikin wato kenan fitina wato kenan suka abin nan Allah madaukakin zai ce inna kaidi matina hakika wato kenan yanda nake kama masu makirci tsari ne wanda yake mai karfin gaske tsari ne wanda yake mai karfin gaske bayan da ba za su iya kubucewa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yumli lil zalim hatta idza akhadahu lam yuflihu Allah zai rika saurarawa azzalimi yana lila shi ta tafiya ta tafiya ta tafiya har sai ran da ya danke shi to ba zai taɓa kwacewa ba kuma sai ya kama shi a daidai lokacin da gabar da babu yadda ya riga ya kamu ya riga ya kamu kwata-kwata babu yadda zai iya wato kenan kubucewa to so da ka shi yasa ake tsoron aikin laifi ko da ɗan kaɗan ne ƙarami shi yake jan zuwa babba ƙarami yana ja ana ka ma'asallahi in kasurat alaika tasuddu alaika subulul inbi'asi to mu je mana awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinna in huwa illa nadhirun mubin Allah madaukakin sarki ce awalam yatafakkaru shin ba su tintini tini ne ba za su tsaya wato kenan mutanen da suke karyata ayoyin Allah madaukakin sarki wato kenan mutanen da suke karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan su wannan ayar ta sauka a Makka a lokacin da ya zo ya wa'azi ya karanta musu Qur'ani sai suka ce ba su yadda ba suna nan akan shirkan su yace Allah ce a to ba za su yi tunani bane ma bisa bi min jinna wannan abokin nasu ba ma hukaci bane domin tunda sun kasa gane lamarin nasa ko kuma sun kisa fahimci lamarin nasa da gangan sai suka sa masa wato kenan hauka suka ce ai mahaukaci ne mahaukaci ne Allah madaukaki ce a'a su za su nazari ne wannan abokin nasu babu wani wato kenan abin da ya shafi hauka wato kenan a gare shi wata rana aka ce mutanen maka suka zanna suka shawara wannan muhammadin nan ya kamata mu san yadda za a yi maganinsa ya kamata sun yadda za a yi maganinsa shi ke da ɗaya daga cikinsu sai yake bai zan je ni ku kyale ni ku kyale ni zan je tattauna da shi ya zo tattauna da shi ya zo tattauna da shi walidu ɗan magira ne ya zo ya tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji ayoyi ya ji ayoyi sai ga ya ce ce musu abinda muhammadu yake faɗa ya ce in waka ne kun san nafi kowa sanin waka to ba waka ba ne in sihiri ne kun san nafi kowa sanin sihiri to ba sihiri ba ne idan kuma wato kenan hauka ne kun san nafi kowa sanin hauka to ba hauka ba ne ba hauka ba ne a wani riwaya aka ce gidan sayyidina abubakar ya je shi sayyidina abubakar ya ce masa ba zan ya kawo masa abi sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya je gidansa da'awa sai kawo abinci ce ba zan ci abincinka ba sai ka saurari abin da zan karanta maka sai ya karanta masa ayoyin alkur'ani saboda haka shi ne sai ya je ke faɗa musu na ji ayoyin alkur'ani babu aljanni a cikinta babu wata ke na sihiri a cikinta babu waka a cikinta sai suka ce to kai ma ai an sihirce ka ya ce shi ba sihirce shi ba sai suka ce masu to ba za mu taɓa yarda ba don da suka jafa da wani ba ce in an ranar wasa walidi zai musulunta kuma wallahi idan walidi ya musulunta to maka ta lalace maka gaba ɗayanta ta lalace to ya za a yi maganin sa aka ce wani ce daga cikin su da ba zan muga zan muga maganin walidu ya je same shi ce kana nan mutane sun zo sun tara maka kudi sun tara maka kudi ya ce a mutanen maka ba sun fi su kudi ba za a jana min karo karo ana tara min kudi a kan me suka ce an ce ka musulunta kuma ka san addinin muhammadu kowa shiga talauci ne yake kama shi mu kuma babban mutum kaman ka a cikin mu ba za mu so talauci kama zai a tara maka karo karo ka je ka kai ka dan jalabta kafin ya kare sai yake a shi ba musulunta yi ba sai suka ce ta ba za su yadda baka musulunta ba sai ka je ka yi wa annabi wani abu wanda za su gane baka musulunta ba ta haka shi da sai ya zo ya tofa wa annabi sallallahu alaihi wasallam yawo sannan ya koma ya ce in hiya illa sihirun ne in huwa illa sihirun yu'thar qur'anin ma sihiri ne kawai yu'thar in huwa illa sihirun yu'thar sadaka sai ayoyin Allah madaukakin sarki suka sauka akan sa zarni wa man kalabtu hidan wajatu lahu malam mamduda to Allah madaukakin sarki anan cewa yi su yi tintintini mutumin nan kuna tare da shi a cikin ku ya tashi kun san mahaifiyarsa kun san mahaifinsa kun san danginsu sun san tun da kuka kun san ɗabi'unsa ɗari bisa ɗari da a gaban ku aka haife shi amma kuma yanzu ya zo da gaskiya ku ce abin nan Allah ce su tunani akan wannan ma bisa bi min jinna wallahi babu maganin wai aljani ne suke zuwa masa a inho ila nazirin shi ba komai ba ne face wato kenan mai gargadi ne ai an takaita shi akan annaci ba shi ba mahaukaci ba ne ba mashi mai sha'iri ba ne ba kuma majanuni ba ne ba kuma abin nan ba ne shi ba komai ba ne inho ila nazirin face mai gargadi ne ya zo ya muku gargadi ne mubinin kuma a bayyane babu wato rufa-rufa a cikin lamarinsa babu rufa-rufa a cikin wasan ta muje mana
أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن أسي أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون الله ما رأيك تركت أولم ينظروا shin ba sa nazari ne ba za su kalla kallo na hankali ba su ga cewa fi malakutar samawati wal ardi a cikin wato kenan halittun da Allah madaukakin sarki a cikin wato kenan falakin sama da ƙasa su duba sama ta ɗaya ta biyu ta uku har zuwa inda za su iya kallo su duba ƙasa ta ɗaya ta biyu ta uku har zuwa iyaka inda za su iya a nan ma su caje halittun gaba daya ba kalakallahu min shay'in babu wani abin da Allah madaukakin sarki ya halitta ai wa ma kalakallahu min shay'in su su duba duk abin da Allah madaukakin sarki ya halitta duk a halittun Allah su tsaya su caje ko kuda suka gani su taje ko kiyaye suka gani su taje ko tauraro suka gani a sama ko bishiya ko mutum ko dan adam ko dabba duk abin da su tsaya masu nazari ai wannan ma kadai ya isa ya ba su cewa lalle akwai wanda ya yi wannan abin kuma lalle wanda ya yi wannan abin gwani ne kuma lalle mai hikima ne kuma lalle shi ne ya cancanta wato kenan abota masa kuma ta nan za su gane cewa a sa'an ya kuna kadita raba ajalin tabbas ajalinsu ya kusa idan suka duba za su gani duk abu inda yana da rai inda yana da rai in suka nazarce shi za su ga yana da wani dan lokaci zai faɗi ya mutu wannan ma zai faɗi ya mutu wannan ma zai faɗi ya mutu to su suke mutu wannan ina suke tafiya ne kam ina suke tafiya man asha mata wa man mata fata wa kullu ma huwa atin atin ko duk wanda ya rayu zai mutu wanda ya mutu kuma an neme shi an rasa ya kare kenan duk abin da aka ce zai zo kuma zai zo shi ko wasu bin sa'id al-ayadi yake cewa mali aqawamin yazhabuna wala yarji'un me ya faru ne mutane kullun tafiya suke ba sa dawowa ba mu taba ganin wanda ya mutu ya sake tasowa ya dawo ce kai ku gyara min ina gidanmu yake ni na dawo na fasa mutuwa ba ba a yin hakan nan saboda haka idan sun yana da za su ce su din za a bar su ne ba za a bar su ba don haka wato kenan a sa an yi kuna kalifta raba ajalin to su ma fa ajalin su ya kusa fa bi ayi hadithin da wani magana ne ba da hu bayan alkur'ani yuminu za su yi imani bayan maganar alkur'ani wace magana ce za su yi imani ita fa bi ayyi hadithin ba'dahu ba'dahu ad-damir yarju ila man ila alkur'an bayan maganar cikin alkur'ani da wace magana za su yi za su yi wato kenan imani da ita bayan maganar Allah maganar wa za su dauka wai abin da ake nufi bayan sakon da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma mutane bayani ko Allah madaukakin sarki yake cewa mun saukar maka da alqur'ani dan kai ma mutane bayani abin da aka saukar dan haka waye zai bayani alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam raga amin inda qur'ani suka fadi kenan suke ce ai Allah ya ce fa bi ayi hadisin ba da min don hadisi za su yi mani kuma ba wani hadisi ba maganan hadisi sai qur'ani kawai don haka sai su dauki qur'ani suna karantawa saboda haka ba za su iya fassara qur'ani da ra'ayi ba inda ra'ayi ne to fassara ba za ta dace ba dole kana bukatan a ce maka abu kaza kaza yake nufi waye zai wannan bayani annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma wanda annabi ya koya musu ko kuma wanda su kuma su ma suka koya musu haka ilimi yake tafiya haka ilimi yake tafiya amma yanzu kai bakka makka baka san asbabun nuzul ba baka san nasik wal mansukh ba baka san ulumul qur'an ba komai baka zani ba kawai zunzurutun ayan zaka dauka ka karanta ta ka fassara ta larabcin ba baka iya shi ba kaga ai da matsala sai ka sai su dauko alqur'ani garan gadda suna fassara shi suna karanta shi ko naji da kunne na wani na karanta alqur'ani yana tafsiri yana cewa wa man wa man yad'u ma allahi ilahana qara wanda ya kira tare da Allah Allah na ƙarshe wai ilaha na kara Allah ƙarshe to kina akwai wannan da kunne na ji a gudu tafsirin su wallahi wa man yadda ma Allah ilahan akara duk wanda ya kira tare da Allah Allah na ƙarshe ai suna da yawa ma tunda in ka ce na ƙarshe ka ai mai mewa sun kai ɗari amma dai na ƙarshen ko saboda haka ba zai taɓa yiwuwa ba ko kuma ka ji suna karanta fassara kul azzakarai na harrama amil unsayin wannan ma na ji ka to bura mai girman gaskiya wanda ba zai iya faɗanta ba wallahi to kaga ba zai iya yiwuwa ba in ka ajiye hadisi to qur'ani ba zai fassaru ba tunda alqur'ani yace an saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam littafin yayi ma mutane bayani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim saboda haka dole ne sai da hadisi ake fassara wato kenan alqur'ani dan haka fa bai yi hadisin anan hadisin da ake nufi ba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wata magana ce bayan qur'ani za su wani magana wa za su dauka wato kenan ta Walid bin Magira ko kuma ta Utbah bin Rabi'a ko shaiba bin rabi'a ko walid bin wadid su za su dauki maganar su su bar maganar Allah madaukakin sarki to in sun yi hakan na kwata bata tabbata gare su to mu je malam
من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك يسألونك عن الساعة أيان مرسيها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله ورغك ذلك من يدل الله duk wanda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi fala hadiya la to ba mai shirye da shi duk wanda Allah madaukakin sarki bai sa ya fahimci shari'a ba babu wanda zai iya shirye da shi don haka kenan mafhumul mukalafa shine wanda kuma Allah ya shirya da shi ba mai batar da shi shine ne sa sake man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya la duk wanda Allah madaukakin sarki shirya da shi ya masa muwafaka da shirya ba mai batar da shi wanda kuma ya tabukar da shi wato kenan ba mai shirya da shi a cikin hadisin kudusi Allah madaukakin sarki yana cewa ya ku ƴaƴan adam kullukum dallun illa man hadaytuhu dukkan ku batattu ne sai dai wanda na shirye da shi don haka fastahadu ni ku nemi shirya a gare ni don haka kenan wajibi ne dan musulmi kullum yana addu'a Allah ka shirye da mu Allahumma hadina fi man hadaita Allah ka shirye da mu cikin waɗanda ka shirye da su wanda ka shirye da su din Allah ka shirye da mu a cikin su mu ma mu zama wato kenan shirya yana daga cikin wato kenan abin da ya kamata musulmi kullum ya lazanta Allah ka shirye da mu cikin wanda wato kenan shi ke shirya wa yadharuhum sannan wanda Allah madaukakin sarki ya tabbatar da su wanda ba mai shirye da su dinnan yadharuhum Allah madaukakin sarki zai bar su ya amahuna suna taba ganiya suna tabuga nan su buga can fi duganihim a cikin wato kenan zaluncin nasu a cikin dagawar tasu taurin kai kaga nan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa shirya a hannunsa take ba wanda yake shiryar da kowa sai Allah madaukakin sarki inda mutum ya duba kansa bima nazara fa innahu la yujzi an shay'an kamar da Allah ke cewa wa man yuridullahu fitnatahu falam talika lahu min Allah shay'an duk wanda Allah madaukakin sarki ya nufin jarrabar sa da wata fitina to fa babu abin da zai hana shi samuwa wannan babu wanda zai kange shi daga gurin Allah madaukakin sarki akan wannan matsala ba za ta same shi ba kamar da Allah madaukakin suke wata aya yake cewa ulun zuru ma za fi samawati wal ardi ku je ku yi nazari mana ku kalli menene yake cikin sammai da kasai wa ma tugunil ayatu sai dai duk da haka abin mamaki shine ko mun aya da za a yi ruwan ayoyi a mutum a kwarara masa shi a karanta masa aya wan nuzur ko mai iya mai gargadi mai gargadi mai wa'azi ya zo ya wa'azi duka wannan ba za su tsinana komai ba an kawo milayoyi nuna ga mutanen da ba su da imani duk mutumin da imani bai tabbata cikin zuciyarsa ba duk ayan da za a karanta masa kamar ka zuba mai koko ne a bayan ƙwarya duk mutumin da shiryar Allah bata zo masa ba duk wa'azin da zaka masa al'ayatu wan nuzur ayoyin shine a karanta masa alqur'ani nuzur shine gargadin da za a yi musu ayi wa'azi ayi wa'azi ayi wa'azi ayi wa'azi ba zai amfana ba ba zai amfana ba saboda mai zuciyar tun daga foundation din ta bata karba abin ba don haka ba zai yiwu ba shi sa wani lokaci in dai ba mutum ka gamsar da shi ya gamsu ba duk abin da kai ba zai yadda da shi ba ba zai yadda ba kuma ko me za ka yi masa ba zai yadda ba Allah madaukakin sarki sauka Allah madaukakin sarki ga cewa ya salunaka ya Muhammad jama'anka suna tambayanka an sa'ati dangane da tashin alkiyama ayyana mursaha yaushe ne ne wato kenan lokacin da za a sake ta ayi tashin alkiyama ya salu kamar yake ya salu kan nasu an sa'a mutane suna tambayan ka dangane da tashin alkiyama yaushe ne ne za a yi ta aka ce wannan aya nazala fi quraishin ta sauka kan quraishawan makka larabawa makka su ne suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu yaushe ne za a yi tashin alkiyamar ba kana maganin kiyama kiyama yan ni yaushe za a yi wannan kiyaman ne wajila fi nafarin min al-yahudi wanda kawai ce a ayan ta sauka ne akan wasu jama'a cikin mutanen yahudawa amma na farkon cewa ta sauka akan mutanen maka ashba shi fi kama da abinan li'an al-ayata makkiya saboda wannan aya din a makka aka saukar da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai mu'amala mai tsanani da yahuda ba sai da ya dawo wato kenan madina wa kanu yasalunahu sun kasance suna tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam an wakati sa'ati yaushe ne za a yi tashin alkiyama istibadan li waqtiha ko ko li wuqiha saboda a ganin su ba za ta faru bane makau ba wani tashin alkiyaman da za a yi in gaskiya ne ya faɗa musu yaushe za a yi ta wa takziban bi wujudiha suna ƙaryata cewa akwai ma wani tashin alkiyama dan haka sai ka sai ka ji suna cewa inna ma hiya hayatuna dunya ko na mutu wa na haya wa mai hulukuna illa dahar rayuwar duniya ne kawai mu gwangwaje in mu mutu ma za a sake dawa da mu mu mutu mu sake dawa mu mutu mu sake dawa ma sadaka zamani ne kawai zai kawo karshen mu yikina Allah ba da kun zaki a wata aya yake cewa ya gudu na mata hazal wa'adu in kuntum sadiqina sun zo suna cewa yaushe ne ne wannan alkawarin ana mana alkawarin tashin alkiyama yaushe ne ne ko yawwa in dai da gaske ne kuke fada a gaya mana yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha ibn abi talha yake cewa daga ibn abbas ai mursaha yana nufin muntaha yaushe ne ne karshen ta zai zo yaushe ne ne za ta zo ta Allah madaukakin zai ce ka gaya musu inna ma ilmuha inda rabbi iliminta a gurin ubangiji na yake Allah madaukakin sarki shi kadai ya san tashin alkiyama sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suna zaune sai wani mutum ya zo da farin kaya sai suka ta suka tsaya suna lura sai ya zo ya tsaya ga gurfana gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi ina zama maka tambaya daga cikin tambayoyin ya ce masa yaushe za a yi tashin alkiyama yaushe ne tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa mal mas'ula an habi alamin sa'il wanda aka tambayan in dai akan tashi alkiyama ne iliminsa bai fi na mai tambayan ba ina ce dai baka sani bane kake tambaya ko to dai da kai ilimin mu ɗaya ne akan ta yadda baka sani ba ni ma ban san tashin alkiyama ban san ran da za a yi ta da haka kenan ilimin tashin alkiyama Allah madaukakin sarki shi ya bar wa kansa sanin yadda za a yi kul innama innama ilmuha inda rabbi ka ce musu saninta iliminta race za a yi ta a wurin ubangiji yake la jalli hali wakati ha babu abin da zai jawo ta ga lokacinta illa huwa sai dai shi Allah madaukakin sarki shi da kansa ka gani sai dai Allah madaukakin sarki shine amara ta'ala rasulahu anan Allah madaukakin sarki ya umarci manzon sa sallallahu alaihi wasallam idan su ila duk lokacin da aka tambaye shi akan tashin alkiyama to ya nuna musu cewa wato kenan babu wanda san ran da za a yi tashin alkiyama sai Allah madaukakin sarki dan haka mu ma yanzu an tambaye mu shi za a yi tashin alkiyama kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mun san cewa sai lokacin da Allah ya kawo ta takula fi samawati wal ard ai sanin ilimin ta ya nawa a samai da kasai sama ma ba ta san ran da za a yi tashin alkiyama ba kasa ma ba ta san ranar da za a yi tashin alkiyama ba don haka sakulat fi samawati wal ard sanin tashin alkiyama sakulat ilmuha ala ahli samawati duk halittun da suke cikin sama wal ardi da duk halittun da suke cikin kasa annahum la ya'lamuna ba su san ran da za a yi tashin alkiyama ba ba san yadda za a ran da za a yi tashin alkiyama ba to tunda ba san ran da za a yi tashin alkiyama me menene maganin tashin alkiyama kam ba ya kamata tanadi ba amma dai an san za ta zo ko an san za ta zo ta amma Allah ya ce la ta'tikum illa bakta ba za fa ta zo ba sai dai kwatsam lokaci ɗaya za ta zo ta ba ku tsammanin ta la ta'tikum illa baktatan ai baktatan qiyamaha ta'tihim ala gablatin za ta zo musu wato kinan arabka ne nan da kan mutum ya mutu ba kiyamarsa ta zo ba da an je an tona ramin an sun kuma ka wannan gurin an ajiye ka a wannan gurin ko motsi ba za ka iya ba hakan nan za ka yi ta zama in shekara miliyan za a yi kafin a yi tashi a kiyama kana wannan gurin har sai an yi miliyan din sai ka ba ta ka kiyama ta tashi ba ina dan gidan annabi adam alaihi salatu wasallam da ya fara mutuwa tun daga ran da ya mutu aka binne shi yana na cikin kabari a sungume al'umma ake a bayansa wannan su zo su tafi wannan su zo su tafi wannan su zo su tafi wannan su zo su tafi duk wanda kullum mar'atatu maniyatuhu duk wanda mutuwarsa ta zo masa aka tsara ranar rami aka tona aka sunkuma shi aka binne ya zauna a nan gurin an gama da shi har tashin alkiyama to shi fa tashin kiyamarsa wato kenan ta zo masa ta zo masa kuma tashin kiyama da zai kawo ƙarshen duniya lokacin da zai kawo ƙarshen duniya shi ma ba zai zo ba sai face baktatan hatta idza akhadhat al-ardu zukhrafaha wa zayyanat wa zanna ahluha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw nahara duniya ana cikin activities komai yana faruwa an kera duniya an kera ta idza akhadhat al-ardu zukhrafaha an yi benaye an yi kirkire-kirkire an yi motoci an yi menene lifta fiw yanzu mota ma ana yi mai furawa sama ta da jirgi yake furawa duk an yi wannan komai an gama kyare shi duniya an gama kere ta sannan sai al'amarin Allah madaukakin take zaune tashin alkiyama sai ta zo ta laila aw nahara ko da daddare kuna cikin bacci kwatsan sai a ce tashin alkiyama ko da rana a tsaka kun fito kuna cikin activities ɗinku sai a ce kwatsam tashin alkiyama ya saluna ka Allah madaukakin sarki ce suna tambayan ka ya Muhammad ka annaka hafiyun anha ai wato kenan kaman kai din nan istafaita anha su'al kaman kana wato kenan boye kanka saboda tambaya kaman ba ka son a tambaye ta ma saboda tunda baka san ansan da zaka bayar ba kaza da mutum za a tambaye shi tambayan da bai san ansan da zai abin da ba baya ma wato kenan sha'awan wannan tambayan kullahun ka gaya musu ka kwantar da hankalinka ka gaya musu inna ma ilmu ha inda Allah ilimin ta a gurin Allah madaukakin sarki yake walakin aksara nas la alamu sai da yawa yawan mutane ba su da wannan masaniyar to mu je malam
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون
الله مرحبا إن ذلك تقول لا أملك لنفسي نفعا كتشي مسني محمد ban mallaka ma kaina wani amfani ba wala darra ko kuma wani cuta illa masha Allah sai dai abinda Allah madaukakin sarki ya so duk abinda kuga nazo da shi na amfani Allah ne ya so ne da wannan duk abin da kuga ya same ni na matsala ko rashin lafiya ko wani abu Allah madaukaki sarki ne ya tura wannan ba zan iya kawo cuta ko kuma wato kenan amfani a kaina ba ko kuma a wani duk amin ya koma hannun Allah madaukakin sarki walau kuntu alamul ghaiba wallahi da na san gaibi lastaghfartu min alkhairi na na yawaita alkhairi a kaina da na yawaita alkhairi na da na san gaibi yanzu an za a zo a raba kudi a guri kaza ko tunda na san gaibi maza maza zan je zauna a gurin automatically zan samu ok za a yi accident a cikin wannan motar yau karfe kaza ba zan shige ta ba tunda na san gaibi ko ginin nan zai fado rana kaza ga watan kaza zan je zanna gindinsa ma masaniyar su mummuna abu wato kenan ba zai taba samu na ba ni inda alkhairi yake a nan nake ko yawwa wane ya binne kudi a guri kaza yan janto ne tunda na san gaibi ko yawwa duk abin da yake na alkhairi zan jawo wa kaina kuma duk abu na shari ba zai same ni ba amma abin mamaki shine sai kaga wani lokaci gidansa babu abinci kwatsam yana zana ce ya rasulullahi kaza yana faruwa da sauransu saboda haka ishara ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai san gaibi ba sai dai abin da Allah maɗaukakin sarki ya sani da shi alimul gaibu alimul gaibi ko alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ada illa man ittaba min rasuli Allah maɗaukakin sarki shine masanin gaibi baya bayyana gaibinsa sai wanda ya zaba cikin manzanni da zarar Allah madaukakin sarki ya sanar da shi to yanzu shi abunsa ba gaibi bane haka ne jama'a duba sani ba ya zama gaibi da zarar an sanar da shi an zabe shi an sanar da shi shi yanzu abunsa ba gaibi bane shi kuma in ya sanar da mu to mu ma yanzu ya zama gaibi ba gare mu ta haka amma asalin gaibi din wannan na Allah ne shine ya san komai da komai da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya ladabi wa Allah ya nuna ma mutane bai san gaibi ba sai dai abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da shi wannan kuma sai ya faɗa sai ce ati alin nasu zamanin kaza wa kaza zamani zai zo mutane abu kaza da kaza da kaza za su faru cikin abin da Allah ya sanar da shi amma duk da haka wani lokaci sai kaga abu ya shammace shi abu ya faru baya tsammanin faruwansa abu ya faru baya tsammanin sa da haka yake jira na na san gaibi wallahi la sarfa min alkhairi wa ma masani so da na yauta maka kaina alkhairi da kuma wato kenan mugunyar abu bata shafe ni ba in ana ai ma ana in ana matsayin ma take ma ana ni ba komai bane illa nazirun face mai gargadi ne wa bashirun mai kuma yin albishir liqamin yu'minuna ga mutane wanda suke masu imani ina da iyaka na haddi da haka ba ni ne Allah ba Allah madaukakin sarki shine yake da komai da komai a hannunsa wani mutum ya taba magana a annabi sallallahu alaihi wasallam ce masha Allah wa shi'ita idan kai da Allah kun yadda sai ce a'a aj'altani lillahi niddan zaka sanya ni din zama kishiyan Allah ne ka ce masha Allah thumma shi'ita ko in Allah ya yarda sannan daga baya kai ma ka yarda dan ka bambance tsakanin yardar Allah da kuma wato kenan yardar wanda ba Allah madaukakin sarki ba to za mu dakata a nan an ce mana lokaci yayi naktafi bi hadal qadar wa natawakkal ala Allah abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba samu ya ba mu ladan sai samu amfani da shi abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki muna roƙon ka ganar da mu kuskuren ka yafe mana ka ba mu ikon wato kenan gyarawa